السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانها كبركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مسجد عثمان بن عفان دنشي غباء دا كراتمنا عمدة الأحكام wallafawa imam abdulganiyu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun tsaya a harkon babi wanda yake mana bayani akan rabon gado kuma mu dauki hadisi ko ɗaya ba lokaci ya cin mana muka tsaye da yau da iko Allah zan mu tashi hadisi na harko kalkashin babi wanda yake mana bayani akan rabon gado kamar yadda wancan satin muka bayyana rabon gado ba wani abu ne ba illa abin da ilimi ne wanda yake a cikin shi da kwai hanyoyi ko sanin wa'inda suka cancanta su ci gado kuma rabansu a abin da ya kamata a basu a wannan gadon kuma umuman dai muna iya cewa isarwa masu rabo rabansu na abin da mamacinsu ya bari shi ne ake kira da rabon gado kuma wannan ya samu dalili bangaren shari'a kamar yadda ayoyi suka bayyana mana ayoyi guda uku wanda suke cikin suratun nisa yusikumullahu ba da walakun nisu ma taraka azwajukum da yastaftunaka duka wannan suna dalili ne wanda yake tabbatar mana lalle rabon gado dalili ne wanda shari'a ta tabbatar da shi kuma haka da kwai dalilai wanda suke nuna mana yana da kyau a cikin wannan al'umma a samu wanda za su faɗaiti da wannan ilimin su neme shi kama hadisin da muka karanta wancan satin hadisin abdullahi bin abdullahi bin mas'udin yake cewa manzo Allah yana cewa ta'allamul fara'id wa 'allimuha an-nas duk da hadisi ne marfu'i yake cewa ko karanti ku san ilimin raban gado kuma ku sanar da mutane ilimin raban gado karkashin haka muka bada muka fara bayani akan dalilin da yake sanyawa ko sabubban da suke sanyawa a cigado muka kawo sabubba guda uku da kwai dangantaka sannan da kwai aure aure wanda yake ingantacce sannan kuma bayan haka da kwai alwala alwala shi shine wane ya yanta bawa to wala'in shi yana komawa zuwa ga wanda ya yanta shi to idan Allah sa Allah mai cikawa babu wani wanda zai ci gadon shi to wanda ya yanta shi shine wanda ya hicancanta ya ci gadon shi ina wannan sabubban guda uku idan muka dauki sababi na harko dangantaka shine can ubangiji a cikin amfala yake ce mana ulil arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah shashi yan uwan juna ko wanda suka huto daga jiki yan uwa su ne suka yi cancanta su cika da shashensu akan ga akan shashe shi kuma bangaren aure shi shine ubangiji yake mana bayani walakum nisu ma taraka azwajukum idan matanku idan sun mutu to kuna da rabi na daga abin da suka bari haka kuma idan matanku idan idan idan kun mutu kun bar matanku suna da rubu'i yan kara na daga abin da kuka bari idan ya kasance babu da babu da wancan namijin bai da da shi ma wannan ita ma matar da ta Allah mata suka bata da da idan ya kasance kuma da da hukunci ya tashi shi ya koma yana da rubu'i ita kuma ta koma tana da sumuni ncm wuciyam sannan kuma alwala shi shine kamar hadisin da muka karanta hadisi abdullahi bin umar wanda yake cewa alwala lahmatun ka lahmatin nasab ai waliyantaka dan wani yana kalkashin ka ka'yan tashi a matsayin shi na bawa yanzu ya koma da to hakika dukkan waliyantaka shi tana dawowa kanka to ita kuma wannan waliyantaka da ita da dangantaka duk uwarsa daya shi ya sanya ita ma aka ba da damar idan dangantaka idan waliyantaka ta hada ita ma ana iya cin gado kina wannan su su ne hanyoyi guda uku wanda ake iya cin gado ƙarƙashin haka kamun a zo a samu sababin da kwai abin da yake tabbatarwa na a ci gadon shine mutuwa to kasancewar daga an mutu da kwai wa'ansu abubuwa haƙoƙoƙa wanda suka rataya da a yi wa mamaci kuma a yi da dukiyar shi na harko da kwai a shirya shi a cikin dukiyar shi za a ɗauki duk abin da za a shirya shi na idan ya kasance ya an sayi ruwan da za a mai wanka ya kasance sai an biya inda za a jagawa ya kasance sai an biya wanda zai wanke ta wanda zai yi rami da wa'inda za su dukkan wannan abubuwan sayan likafani sayan turare dukkan shi ana huddawa daga cikin dukiyar mamaci a yi mai wannan abubuwan shine malamai suke cewa at-tajhiz a shirya gawa wanda ana yi ne daga cikin dukiya bayan haka da kwai basussuka wanda suka allaku da wannan bawon allah wanda suke rate a wannan dukiya shine in ma ya kasance bashi ne wanda yana da alaka da dukiya ko kuma wanda bai da alaka da dukiya wanda bai da alaka da dukiya kamar bashin da yake kan shi tsankanin shi da shi da ubangiji kamar kafara kamar zakka da wa'ansu abubuwa makamantan haka wanda wajibi ne sai yayi wannan shine ake kiran su huququl lahi kuma huququl lahi ana gabatar da su wurin biya sannan da kai huququl adami haƙƙi wanda yake tsankanin wane da wane ya amshi ya amshi dukiyar wane tsawon matsayin bashi ko kuma yayi jingina da dukiyar wane to duka wannan za a hudda daga cikin dukiya sannan a dawo bangaren wasiya wasiya can baya mun karanta sannan a diba a gani waye mamaci ya yi wa wasiya idan an hudda wasiya an hudda duke wasiya to abin da ya saura sai a zo a raba wa magada duk da kasancewa mun sani wasiya ba a hutar da ita sama da ɗaya cikin uku na daga dukiya duk da akwai maganganu wanda mun yi bayanin su sati da ya gabata na ma'aimatul mazahib wanda suke bayani idan ya kasance wa'inda za su ci gadon sun tabbatar sun yarda da hudda da sama da 'yanciyar abama wanda aka yi wa wasiya to wannan wasiya ta tabbatu sannan kuma da kwai rukunai wanda su suke sanyawa a ci gada rukunin cin gado shi shine ya kasance wajibi a samu wanda ya ba da wanda za a ci gadon allah mai cikawa sannan kuma ya kasance da kwai wanda zai ci gadon nashi sannan kuma ya kasance da kwai abin da za a ci gado idan aka rasa ɗaya daga ciki to ba hira a yi hira babu hirar gado a cikin al'amar don wajibi ne ya kasance an samu wanda za a ci gadon allah mai cikawa sannan kuma wanda zai ci gadon wanda zai ci gadon yana nan da ran shi sannan kuma abincin gadon da kun shi kenan dukiyar da za a raba in ma kaddara ce ko kuma dukiya dukkan su ya kasance sannan kuma malamai suna bayani akan sharaɗin shi cin gada ya kasance tabbas an samu mutuwar shi wanda za a ci gada ya kasance mutuwa in ma ta kasance haƙiƙiyyar au hukuman takdiriyan ya kasance hakikatan gashi nan mun gani wani Allah mai cikawa a dalilin cikawar da Allah yi mai yanzu a ɗauki dukiyar shi a rabawa magadan shi ko kuma ya kasance hukumci ne aka yi takadiri ne aka yi kawon misalin wanda ya ɓace wanda ya ɓace malaman fiƙiyu suna da hukunci a kan shi mutum ne ya huta daga gida ana sa ran ya huta tsawon lokaci ba a ji labarin shi ba aka shirya ake ake ta neman shi ake ta neman shi ba a samu ba labarin shi ba to a wannan a halin da ake cikin wannan neman matar shi ko iyalan shi za su tahi wurin alkali idan suka tahi wurin alkali za su yi bayani lalle muwa ne ya huta daga gida tun lokaci kaza har yanzu muna ta neman labarin shi mu samu ba labarin shi ba a lokacin nan alkali zai yanke mata tsawon shekara hudu ta tsaya a matsayin matar shi shekara hudu sannan kuma bayan shekara hudun nan idan ta kai za a raba armansu tsakaninsu da ita sannan kuma a ci gadon shi to wannan ya kasance wannan shine ake kira hukum wannan mutuwa wadda take ake kaddarawa shine kawon misalin wanda ya huta da gari ya bace amma dai ba a lokaci ɗaya ba a bashi ba a bashi hukuncin hukuncin hukuncin matacce tilas yi an tsaya wannan tsawon daga ranar da ta kai alƙara zuwa wurin alƙali daga ranar za a fara lissahi sai ya cika shekara hudu bayan shekara hudun ta dawo sannan a raba armansu kuma a ci gadon shi sannan kuma ya kasance da kwai shi wanda zai ci gadon lalle a raye yake rayuwa kuma wannan ma ya kasance ya riga yi wa'ince in rayuwa ana iya fahimtar ta idan ya kasance jinjiri ne daga kerawa da zai yi kukan da za a yi bayan ya huto daga cikin ma'aikiyar shi to a lokacin nan daga ya yi wannan kukan shi ne ake kiran shi al-istihlal daga ya yi kukan nan to ya bata walisahi ba ya ci gado ko da bayan kukan nan allah mai cikawa idan da kwayan uba to lokacin nan kuma za a fara za a fara bi kyauta in dai ya hutu shine hukuncin mutuwa ne hukuncin wannan sharadin hayatul waris inda al-mauti al-muwarris rayuwar shi wanda zai ci gadon lokacin da shi wanda za a ci gadon ya mutu misalin wani suna daban jabiru ne jabiru shi ne wanda yake ma'aiki sai suka huta da shi da ɗan shi wanda yake ɗan ƙarami misalin muhammadu to wannan ɗan nashi da suka huta sai wani abu wani wata hasi wani aksidan ya ya same su wani mai shaida yana nan yana kallo sai jabir ya rigayi muhammadu mutuwa wa zai ci gadon wani jabir shi ma jabir ya mutu muhammad ya mutu to za a nema wane ne ya rigayi wani mutuwa idan jabir ya rigayi muhammadu mutuwa to jaburu za a zo a raba gado idan an raba gadon jaburu kowa muhammadu ma yana ciki a bashi gadon shi sannan muhammadu shi ma a hudda mai wanda za su gadon shi su ma su gadon shi shi ne ake kiran shi a babin gado ake kiran shi da munasahat ina fata an fahimta ko mu ƙara hudu misalin misalin baba ne da ɗiyan shi guda biyu ma'aiki da ɗiyan shi guda biyu sai su hatsari ya kama su Allah kiyaye a hatsarin da ya kama sai ya tafi da rayuwarsu dukkan su guda uku yanzu wanda suke nan a tsaye za a zo za a tambaye su wane ne ya fara mutuwa a cikin su wannan diyan da kwai Muhammadu da kwai Aliyu sai me sheda ya ce a a Aliyu ya fara mutuwa sannan ma'ahin sannan ya mutu sannan Muhammadu ya mutu yanzu idan aka zo rabon gado ba na baba za a fara rabawa ba za a fara raba gadon aliyu saboda shi ya fara mutuwa kun gani idan aka raba gadon aliyu muhammadu zai ci gadon shi idan ya kasance bai da waɗanda za su ji gadon shi idan ya kasance kurin mujarrar ɗan uwa ne ɗan uwan shi za su ci gadon shi kenan muhammadu zai ci gadon shi baban shi zai ci gadon shi sannan kuma idan an yi a katsawa wannan ga abin da aka samu bangaren abin da aka samu na ali a katsawa muhammadu a katsawa jabiru sannan a zo a sake raba gado sannan ai mun ce jabirin ma'ahin shi ne hawa daga sannan a raba wa dukiyar ma'ahi idan an raba a huddawa muhammadu sannan muhammadu ya tashi yana da dukiyar wani yana da dukiyar wani sannan kuma wa'inda su ma za su gado kuma su ci shi ne ake kira da hayatul waris rayuwar shi wanda zai ci gadon bayan ya kasance lokacin nan yana raye shi kuma wanda za a ci garin ya mutu misalin shi misalin ma'ahi ne allah mai cikawa yanzu tsal kuma matar shi tana da ciki wannan cikin da da kasancewar an yi ba an ce an zo an baiwa matar shi labarin mijinta ya rasu irin juyayen da ta shiga kurum naƙuda ta kama ta sai aka kai ta likita ɗa sai ya huto da ɗa ya huto aka buge shi ya yi tera ya yi kuka sannan shi ma ɗan ya koma ya mutu to wannan ɗa yana da gadon ma'ahin shi kun ga shi ma babu shi yana da gadon ma'ahin shi idan an hudu ma'aikin shi za ta ci gadon shi ‘yan uwan shi za su ci gadon shi wannan shi ne ƙa'ida ta shari'a wannan kenan muna bayani akan sharaɗuɗɗukan da suke sanyawa a ci gado kenan ya kasance rayuwar shi wanda wanda zai wanda ya mutu kuma ya kasance da kwai abin da za a ci gadon sannan kuma bayani na gaba mun yi bayani wancan satin akan abubuwan da suke sanyawa ba a ci gado ba muka ce daga cikinsu da kwai wane kashe wane wanda kai wanda yake iya cin gadon shi ya kashe shi don kurum ya gaggauta ya samu ya samu ya samu gadon shi kawon irin zamani yanda yake a yanzu yanda ɗa zai gaggauta mutuwan ma'ahin shi ya nema ya yi su shi don shi ko ya kashe shi ina jin labari nan cikin wannan satin nema da kwai wanda da ɗiyanta guda biyu da ita suka nema su hallaka mijin diddan su ci gado allah bai kaddara to irin wannan duk wanda ya gaggauta haka diddan ya ci gadon wanda wanda yake so ya ci gadon shi ta hanyar kisa to wannan shi kuma za a haramta mai cin gado shine malamai suka ce man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqima bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta dan ya samu wani abu ya samu wani alheri kamun lokacin samun yayi yace to za a zammame zammame zammame uquba da haramta mai wannan abin kuma wannan ya dace da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa lil qatili shay'un duk wanda ya kisa dan ya ci gado to bai da komi a cikin a cikin a cikin dukiyar wanda aka kashe wanda zai gada sannan kuma dalili na biyu abu na biyu shi shine bauta idan aka ce wani bawa ne to ba shi ba cin gado shi ma kaya ne wanda ya kamata a gade shi to ina kayan da za a gada ina shi ina cin gado sannan kuma na uku shi shine ya kasance da kwai sabanin addini idan dai da kwai sabanin addini wane yana musulmi wane yana kahuri babu hira su ci gado tsakaninsu za mu karanta hadisi kalkashin haka mala yake cewa alhadisu sani wa tis'un ba'da al-mi'atayn hadisi na 292 an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakarin wa fi riwayatin iqsimul mala bayna ahli al-fara'id ala kitabillahi fama tarak fama fama tarakatil fara'id fali awla rajulin zakarin wani hadisi imamu bukhari ya wutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabul fara'id babu mirasul waladi min ummihi min ummihi babi wanda yake mana bayani akan gadan yaro daga ma'ahiyar shi da zai ci gadon ma'ahiyar shi juz'i na takwas shahi na 150 hadisi mai lamba ta 6732 haka shi ma imamul muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabul fara'id babun alhikul fara'id bi ahliha fa ma baqiya fali aula rajulun zakari babu wanda yake bayani da kusadar ku baiwa masu kasancin gado a cikin dukiya ku ba su raban su wanda ya dace ku ba su abinda yayi saura ku nemi namiji namiji wanda yake wanda yake makusanci da mamaci ku mika mai saura abinda yayi saura na daga dukiya dukiya juz'i na biyar shahi na 59 hadisi mai lamba ta 1615 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin abbas hibrul umma yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa daga annabi mai tsira da aminci allah shi tabbata a gare shi yace alhiqul fara'ida bi ahliha ku baiwa wanda suka cancanci cin gado ku ba su rabansu na gado fama baqiya kuma abin da yi saura fali'aula rajulin zakare ku baiwa namiji wanda yi cancanta ya yi kusa da mamaci nan da yake cewa alhikul fara'id alfara'id jam'u farida shi shine wannan rabo wanda ubangiji wanda ya rigayi ya kaddara alfarida da kwai alfurudul muqaddara wanda kaso wanda ubangiji wanda ya riga ya sanya su ya kawo su a cikin alqur'ani wannan wa'inda suke ahluha wanda nassi na littahi yazo yake ya bayyana wani za a bashi kaza wani za a bashi kaza to kowa ku ku tabbatar da kowa kun bashi raban shi wanda ubangiji ya riga ya kaddara yake cewa to abin da yi saura sai a dauka a bawa namiji wanda yake makusanci mafi kusanci da mamaci dukkan abin da yi saura za a dauka a bashi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yake cewa iqsimul mala bain ahli al-fara'id ala kitabillahi ku raba dukiya tsakankanin wa'inda suke da haƙƙin cinta wanda ubangiji ya bada labarin su a cikin littafi da kasansu da wanda suka cancanta akan littafin Allah fama tarakatil fara'id abinda yayi kingi na daga na daga wannan dukiya na daga kasan kowa fali aula rajulin zakarin za a kaddama shi za a baiwa namiji wanda yake mafi kusanci da wannan mamacin idan muka laika wannan hadisin zan mu gani yana mana bayani akan wa'ansu abubuwa guda biyu shi shine bangare daya shine a baiwa waɗanda suka cancanta gadonsu sannan kuma ya ce ahalul fara'id waɗanda kaso wanda ubangiji wanda ya zana mana a cikin littafi wannan su ne ake kiransu da alfurudu almuqaddara sannan kuma bayan haka yake cewa fa ma baqiya fali aula rajul zakar abinda yayi saura a baiwa namiji wanda ya cancanta mafi kusanci da mamaci wannan yake nuna mana da kwai kaso guda biyu da kwai kaso wanda ubangiji wanda ya zana su a cikin littafin shi kuma da kwai kaso ko kuma kingin dukiya wanda za a ɗauka ɗuguminta ba ma wani wanda yake mafi kusanci da wannan gina idan muka ɗauka ɓangaren alfurudul muƙaddara shi ne malamai suke cewa da kwai nisfun wa nisfuhu wa nisfu nisfuhu sannan kuma da kwai sulisani wa nisfuhuma wa nisfu nisfuhuma da kwai rabi da kwai rabin rabi da kwai kuma rabin rabin rabi sannan kuma da kwai 'yanciyar wannan deciyar da kwai rabin shi kuma da kwai rabin rabin shi shine idan muka dauka da kwai rabi ko a dauki dukiya a raba ta kashi biyu rabi dai sannan kuma da kwai yankar a dauki dukiya a raba ta rabin rabi kenan yankar ko ana fahimta yankar sannan kuma da kwai rabin rabin rabi shine a dauki dukiya a kasa ta gida takwas a hudda daya ko kina wannan mun samu kaso nawa mun samu kaso kaso uku sannan kuma a ɗauki dukiya a raba ta a raba ta kashi biyu a cikin uku kenan deciyar kuma da kwai rabin shi yanciyar sannan kuma da kwai rabin rabin rabin rabin shi yanciyar ɗin sai ya koma maka yanciziyam sai kuma sulsulu baki wanda ubangiji bai kawo shi ba amma da istihadin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da shi as-sulsu al-baqi yanciyar ne da kwai sulsul baƙi da kwai sulsu albaƙi ‘yanciyar ne ‘yanciyar ne sauran kingin ‘yanciyar maimakon a bada deciyar sai a ɗauki ‘yanciyar a bada idan aka bada ‘yanciyar wannan ɗan kingin da zai yi saura sai a ɗauka a bawa uwa shi ne ake kiran shi a sulsul baƙi takmilatu a sulsani da kwai kuma a sulsul baƙi shi ma ma'aiki yake zauwa wani a ɗan juya ɗan juya shi ma da kwai ɗan abin da zai ɗan kingi a ɗauka a meƙa mai su ne wannan ake kiransu da asubanci mu bi al'amarin sau ɗaya bayan ɗaya takan yi mu fahimta sosai muka ce da kwai annisu rabi a ɗauki dukiya a raba to wannan ishi kuma kaso na rabi ana ɗauka a baiwa ɗiyamaci ko kuma ɗiyadda ɗiyadda wa'annan guda biyun su ake ɗauka a basu dalili a cikin alƙur'ani wa in kanat wahidatan falahan nisfu idan ta kasance ita kadai ce za a dauki rabin dukiya a bata babu wani wanda zai ci gado in ba wannan diyar ba shine sharadin ya kasance babu kowa tare da ita daga cikin diya da ai mun yi bayani a can waccan karatun na mun ce ai masu cin gado kala uku ne da kwai alfuro da kwai al'usul da kwai alhawashi duk in kaji an ce maka alfuro su su ne diya ɗanka ɗan ɗanka ɗan ɗa ɗan ɗa ɗan ɗa hayya kai in dubu aka samu Allah maka tsawon rayuwa dukkan su wannan idan babu na saman na ƙasa zai ci idan babu na saman na ƙasa zai ci idan babu na saman shi na ƙasan shi zai ci su ne ake kiransu da alfuro ɗa da ɗiya ita ɗiya bakinta ita kaɗai ce za ta iya more wannan dukiya ɗanta ɗanɗanta bisu da haƙƙi akan wannan dukiya amma dai ɗa ɗanɗa ɗanɗa ɗanɗa mahama nazal dukkan suna da inci a cikin wannan dukiya wa'annan su ne ake kiransu da alfuro alhawashi al'usul su kuma su ne uwaye uwa uba kaka kaka kaka mahama ala duk yadda suka yi sama za su ci gado kaka ta wurin uwa kaka ta wurin uwa kaka wadda ta doso bangaren uba dukkan suna cin gado sannan kuma da kwai alhawashi su ne ‘yan uwa ‘yan uwa da kwai ciki ɗaya al'ashika uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dukkan su nan za su ci gado su ne ake kiransu da alhawashi to a ciki zan mu hara idan mun bayyana zan mu bayyana da alfuru sannan mu bayyana al'usul sannan mu bayyana alhawashi in suna ci a ciki wannan annisfa idan ka ɗauka rabo idan an kasa shi tsaka aka ɗauki rabi ɗiya za ta ci gado ɗiyadda ɗiyadda ana fahimta ɗiyadda ma'ahi ne ya rasu bai da magadi wanda yake direct ɗan shi allah mai cikawa sai sai sai sai ɗan shi sai jikan shi to jikan shi zai ci gado ana fahimta ana fahimta gidan wannan idan ya kasance haka za su ci rabi wannan ɗiyadda afon zirar ɗiyadda ce muke jika jika shi mace ɗiyaddan shi idan babu ɗan za ta ci rabin dukiya idan babu wani wanda yake daidai girmanta namiji idan kuma da kwai daidai girma namiji sai a musulun sakar mizuru hazil unsayayi ne ana fahimta kinan wannan nisifi wadda za su ci mace za ta ci idan ta kasance ɗiya ɗiya ga wanda ya rasu ko kuma ɗiyaɗɗa ga wanda ya rasu za ta ci rabin dukiya ƙalƙashin huɗar ubangiji wa in kanat wahidatan falahal nisf idan ta kasance ɗiya mace ita kaɗai ce za a ɗauki rabin dukiya a bata sannan miji yana iya cin rabin dukiya shi kuma ƙalƙashin faɗa da sharaɗin babu wani ɗatsi kankaninsu da shi da matashi wadda ta rasu ko kuma batta da wani ɗa wanda ya huto da tsahanta daga ɗan wani namijin ba ɗan shi ba ana fahimta ba ɗan shi ba sawa'u ne kasance ɗan shi ko ɗan wani in dai ɗanta ne ko da ya kasance ɗan shege ne to zai hana shi cin nisufi sai dai ya ci rubu'i kenan ya kasance wannan mijin babu wani ɗa wannan matan wanda ta bari a rayuwa sawa'un ɗan shi ko kuma ɗan wani amma dai ya kasance ɗanta kenan shi ma zai ci rabin dukiya ƙarƙashin waɗa ubangiji wa lakum nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad kuna da rabin dukiya a matsayinku na mazajen wadda ta rasu namijin wadda ta rasu idan ya kasance babu idan ya kasance babu wanda zai idan ya kasance batta da ɗa wanda zai ci gadanta ana fahimta sannan kuma ‘yan uwa wadda take shaƙiƙa uwa ɗaya uba ɗaya idan ya kasance babu wani namiji a tare da ita kuma babu ɗa wanda zai hana ta cin gado ita ma idan ta zo za ta tsaya za ta ci rabin dukiya shi ne ubangiji yake mana wa inimru'un halaka laisa lahu waladun falaha laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka idan mutun ya rasu Allah mai cikawa bai da da wanda zai gade shi amma dai yana da ƴar uwa wadda take shakika to za a dauki rabin dukiya a bata ita ma ƴar uwa wadda take ta uba idan babu ƴar uwa wadda take shakika babu da za a dauki ita ma rabin dukiya a mika mata gani anan ya hutu wa'inda suke cin rabin dukiya kenan da kwai iya mace da kwai ɗiyaɗɗa da kwai miji da kwai ‘yal'uwa shaƙiƙa da kwai ‘yal'uwa ta uba wa'innan su suke ci amma dai kowanne ya kasance babu wani obstacle a gaban shi shi shi kaɗai ne da mamacin da ya rasu babu wani wanda yake gaban shi wanda ya yi shi kusanci da mamacin idan babu to za ta zo ta zamuna a ɗauki rabin dukiya a ba ta ta yi gaba ta yi wa wucinta an fahimta wannan kenan bangaren rabin dukiya inda kwai mata matashi inda kwai matashi ba ta hana shi gomu ba ta hana ita mata kullum rabanta kurum yan bice mu ne yan kar kullum ita rabanta bai canzawa za mu zo kanta ita ba sannan da kwai muka ce rabi da rabin rabin shi shine rubu'i yan kar a raba dukiya kashi hudu a hudda kashi daya to shi kuma wannan wanda yake da haƙƙin cin shi shine da kwai mata mace daya ko mata da yawa amma dai ya kasance shi mamacin bai da ɗa wanda ya fito daga tsatsan shi idan babu ɗa sawa'un ɗiyansu ne ɗansu ne na cikin su matan ko kuma ɗan wata mata ne can daban in dai na arme ne in dai ɗa na arme ne kun ga bambancin tsakanin mata ita mace ko da ɗan ba na arme ba ne bai yana da gadanta amma dai namiji in ɗa ba na arme ba ne ba shi ba cin gadon shi kinan nan rubu'i ita mata sawa'un mace ɗaya ko mata hudu dukkan su ka haɗa su a cikin gida wannan allah maka cikawa to za su ci 'yan kar idan ya kasance bakka da wani ɗa wanda ya huto daga tsazanka shi ne ubangiji yake ce mana walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad suna da rubu'i yan kar idan ya kasance kai mamacin shi mamacin bai da wani da wanda zai gade shi za a dauki za a dauki yan kar a ba su sawa'un mace ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne dukkan su za a dauki yan kar a ba su idan an dauka in Allah sa mata hudu ne to wannan yan kar in shi za a raba tsakankanin su yana daga cikin abubuwan da mata ba su san wannan idan aka ce wannan yo ko mutuwa yayi in aka dauka dukkan mu za a dauka a raba mana in kuma yan muciyam ne haka za a raba musu in jika goma aka dauka aka ba wacce in haka ita ma za a dauka a bata sannan kuma daga cikin daga cikin wanda suke cin rubu'i shine da kwai shi ma miji miji yana cin yankar idan ya kasance da kwai wani wanda zai gade shi sawa'un ita matar da ta rasu tana da ɗa ko kuma suna da tsatsan kanunsu to mijin za a ɗauki yankar a bashi shi ne ubangiji yake ce fa'in kana lakum waladun falahunna rubu min ma taraktum idan ya kasance da kwai ɗa to za a ɗauki yankar a ɗauka a bawa mashi ina fata ana fahimta sannan wannan masu cin kenan rubu'i kenan miji da mata mata tana ci idan tana ce idan ya kasance babu wani wanda zai gade shi babu wani ɗa tsankaninsu kuma bai da wani ɗa tare da wata mace za a ɗauki 'yan karin dukiya a meka mata kuma shi miji yana ce 'yan kar lokacin da matar shi take da wani ɗa ko suke da tsatsan kanasar shi da matar shi idan an kasa dukiyarta za a ɗauki 'yan kar a bashi saɓanin rabin dukiya da za a bashi idan babu ɗa ina ba ta an fahimta sannan 'yanciyar wannan deciyar sulisani deciyar deciyar ana ba wa mata guda biyu ko ɗiya mata guda biyu ai mun ce ɗaya ana ba ta rabin dukiya idan ya kasance mata ɗiya biyu ne mutumin ya bari kenan za a ɗauki deciyar a basu ko kuma ɗiyan ɗa mata guda biyu ko abin da yi sama dukkan su za a ɗauka idan bu samu wani namiji ba wanda zai ci gado da asibanci tsakaninsu ba idan wani namiji ya ƙetaro a daidai matsayinsu to ba su ba cin deciya wannan kuma dalili dalili da kwai babu dalili a cikin alkur'ani amma dai da kwai hadisi na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwai imra matar sa'ad ibn rabi wanda Allah ya mai cikawa a yakin uhudu ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa manzo Allah wannan diyan guda biyu ta zo da diyan shi mata guda biyu take cewa wannan diyan guda biyu diyan Sa'ad ne kuma an kashe babansu shi Sa'ad ibn Rabi yakin da ka huta yakin Uhud a matsayin shahidi kuma Sa'ad yana da dukiya amma dai onkulin su babban su ya rike dukiya ya rike ya ce shi zai ci gado kuma wannan diya mata ne wanda suna bukata a aurar da su a kula da tarbiyyar su don haka manzo Allah ka neman musu haƙƙinsu a wurin ubangiji ka neman musu haƙƙinsu a wurin babbansu wanda ya rike dukiyarsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kitahi har sai Allah ya zartar da hukunci akan mas'alar yanki a lokacin da ayoyin raban gado suka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo babbansu ya ce mata katahi ka bai wa ɗiyan sa'ad deciyar na daga dukiya kuma ka ba wa uwarsu 'yan wuciyan sauran dukiya kuma kai ka rike wannan shine dalili na sunna wanda yake tabbatar mana lalle waɗanda suke cin deciyar su ne ɗiya na mamaci guda biyu abin da ya sama ko kuma ɗiyan ɗa na mamaci guda biyu abin da ya sama mata kenan ina fata ana fahimta sannan kuma deciyar 'yan uwa wanda suke shakikai su ma suna cin ‘yan uwa wanda suke shakikai tun da can aimin kiyasta su ma suna cin rabin dukiya to a nan ma haka idan babu wa'annan ɗiyan su za su zo su za su ci deciyar in dukiya shine ubangiji yake mana fa in kana tasartani falahu masulusani mimma taraka idan ya kasance ‘yan uwa ne guda biyu ya bari guda biyu abin da ya sama to suna da deciyar na daga abin da mamaci ya bari kuma idan muka dauka idan an ce yan uwa su ci gado ai iya su suka yi cancanta su ci gado haka kuma mata guda uku abinda as-salas min al-banat mata guda uku da ɗiya ɗiyan ɗa mata guda biyu su ma suna cin sulisani kamar yadda muka yi bayani kamar yadda ubangiji yake cewa fa'in kunna nisa an foka sanatani falahun da sulisa mata raka idan ya kasance da kwai mata guda biyu sama da guda biyu da guda biyu abinda ya sama to hakika za a ba su deciyar na daga abinda mamaci ya bari kuma haka su ma 'yan uwa shakikai biyu abin da yi sama duka za a ba su deciyar na daga abin da mamaci ya bari wannan malamai sun yi ijma'i akan haka sannan kuma bayan kenan wa'inda za su ci wa'incan dai wanda muka zana wanda suke cin nisbi su ne dai suke cin sulusi idan ya kasance babu idan sai ya kasance sun haɗu daga biyu abin da yi sama kenan wa'inda suke cin nisfi su ne suke cin sulusi amma dai sharaɗin idan wata ta ƙaru daga biyu abin da ya sama allah sa su ɗari ne to za a ɗauki deciyar a ba su ana fahimta sannan wa'inda suke cin sulusi ɗaya cikin ukun dukiya da kwai uwa idan ya kasance babu wani ɗa magadi ɗanta ne Allah mai cikawa bai da ɗa to za ta ci sulusi kuma babu ‘yan uwa tare da ita idan ‘yan uwa suka zo suka mata hamayya to ba ita ba cin sulusi kenan ya kasance kurum ya rasu ya bar ma'aihiyar shi to za a ɗauki dukiya a kasa ta gida uku a ba wa ma'aihiyar shi gida ɗaya shine ubangiji yake mana bayani fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fal ummihi as-sulusan idan ya kasance bai da ɗa kuma uwayen shi guda biyu za su ci gadon shi uwar shi za a ɗauki yanciyar a ɗauka a bata sannan kuma can wannan idan ya kasance muna bayani kan sulusi sannan idan ya kasance da kwai 'yan uwa muka ce ɗako sannan idan ya kasance 'yan uwa sun zo sun yi hamayya ba shi kaɗai ba ne ɗanta ba tana da wa'ansu iya koma bayan shi kuma suna nan raye suna nan ya mutu to haƙiƙa su ma za su hana ma'ayyarsu cin sulusi kenan shi ne ubangiji ya fa'in kana lahu ikwatun fal'un mihi sulus idan ya kasance uwar shi tana da ma'ayyar shi tana da iya koma bayan shi to za ta ci 'yan siziyam can kenan mun yi bayani ayar da ta zo idan ya kasance babu wani yaro ɗan shi wanda zai gade shi sawa'un mace ce ko namiji to uwa za a ba ta 'yanciyar ɗaya cikin uku kuma idan ya kasance babu 'yan uwa tare da ma'ahiyar bai da 'yan uwa to hakika za a ɗauki 'yanciyar kuma a bayan ma'ahiya amma dai idan da 'yan uwa to sai dai ta dawo ta ci 'yan ziziyam saboda bukatar ta akan dukiyar kaɗanci kuma da kwai 'yan uwa na uwa 'yan uwa na uwa wanda suka huto wanda aka huto ciki ɗaya tare da su ba uba ɗaya ba su ma wa'annan ana ɗaukan guda biyu abin da yi sama ana ɗaukan sulusi a ba su su kuma haidai su rabon gadon su ba ɗaya ake musu ba irin na mazawa ba a musulun zakar misul hazil unsayin abin da aka ɗauka aka baiwa namiji haka za a ɗauka a baiwa mace su sun saba wa ka'ida li zakar mislu hazil unsayin shine ubangiji yake cewa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus fa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka'u fi sulus idan ya kasance gadan kalala ne ‘yan shan daɗi ne su ba su ba su ba wahala kurin wane ya tafiye ne ma ɗan uwansu bisan bacin shi bisan ba haɗuwarsu bisan tashin shi ba Allah mai cikawa babu wanda zai ci ganin in ba su ba ‘yan uwa na uwa to a lokacin nan za a ɗauki rajul yura su a mirat walahu akun uktun yana da shi wannan mamacin yana da ɗan uwa ko yana da uwa shaƙiƙa ya ce to kowanne za a ɗauka a ba shi sudusi daga cikin dukiya ncgm in dukiya in kuma ya kasance aksara min zalika sun yi sun ba mutum ɗaya ba ne ba ɗan uwan nashi ba ɗaya ba ne ba biyu ne uku ne abin da ya sama ne to za a ɗauki 'yanciyar in dukiya a miƙa musu nan ana bayani ne yan uwa wanda suke na uwa wanda suka wuto ciki ɗaya tare da su kuma wannan da kwai kira abdullahi bin mas'ud yake cewa lahu akun aw ukhtun min ummihi yana da ɗan uwa ko ɗan uwa daga uwar shi wanda suka wuto ciki ɗaya kenan in ɗaya ne za a ɗauki ncgm a bashi in mace ce za a ɗauki ncgm a bata in namiji ne za a ɗauki ncgm a bashi in ya kasance sun haɗu su biyu ne su uku ne su ɗari ne za a ɗauki nciyar a ɗauka a basu kina wannan yana nuna mana wa'inda suke ce nciyar in dukiya da kwai uwa da kwai yan uwa wanda aka wuto ciki ɗaya tare da su sannan matsala wanda suke cin sudusi waɗanda suke cin sudusi da kwai uwa lokacin da ya kasance da kwai ɗa na mamacin ko kuma da kwai 'yan uwa wanda suka huto daga cikinta ko kuma 'yan uwan shi shi mamacin to za su ɗauko uwa daga cin sudusi daga cin sulusi su mero ta ci sudusi ta ci ncgm in dukiya shine ubangiji yake cewa wani abuwai likulli wahid minhum sudusu mimma taraka iyayen shi guda biyu za a ɗauki sudusi yan sizim a ɗauka a basu daga cikin dukiyar da ɗansu ya mutu ya bari haka fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus dalili na biyu lalle idan ya kasance yana da yan uwa yan uwa to haƙiƙa uwa aihiyar shi za ta ci yan sizim in dukiyar da ya bari haka kuma waɗanda suke maye gurbin ma'aihiya da kwai kaka kaka ta wurin uwa kaka ta wurin uwa kaka ta wurin uba waɗannan su ma idan babu uwa za su zo su maye gurbinta su ma za a ɗauki incisiyam a basu kuma dalilai sun zo na sunna wanda suke tabbatarwa lalle za a ɗauki incisiyam a bata kuma bayan uwa waɗanda suke cin sudusi da kwai waɗanda ɗiya wanda suke wanda aka wuto ciki ɗaya tare da su wa'inda aka wuto ciki ɗaya tare da su kamar yadda muka yi bayani wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus idan ta kasance ɗaya ne ko shi kaɗai ne wanda kuke uwa ɗaya tare da shi wanda suke uwa ɗaya tare da shi Allah mai cikawa kenan za a ɗauki yan sizem a bashi shi shi kaɗai shi ne amma dai idan suka haɗu za a ɗauki yan ciyar a ɗauka a basu kuma da kwai ɗiyaɗɗa ɗiyaɗɗa idan ta gamu da ɗiya ita ma za a ɗauki yan sizem a bata ina fata an fahimta ɗiyaɗɗa misalin ma'ahi ne ya rasu da ya rasu dama ɗan shi ya riga ya rasu ɗan shi misalin mu dawo jabiru ɗan shi jabiru ma'ahi ne ya mutu kamun ya rasu yana da ɗa jabiru jabiru yana da ɗa maryam sai allah ma jabir rasuwa kamun ma'ahin kamun ya rasu yanzu ma'ahin da ya rasu sai ya bar ɗiya wadda ake kiranta khadija kenan a cikin wanda su gade shi da kwai khadija ɗiyar shi da kwai jika shi maryam to idan suka haɗu ita khadija za a ɗauki rabin dukiya a bata ita kuma maryam za a ɗauki yan sizim a bata kenan ya koma takmilata as-sulsaini kenan maimakon inda a ce matsayinsu ɗaya ai sun koma mata biyu ko za a ɗauki daiciyar a basu to sai aka ce a'a wannan matsayinku ba ɗaya ba ba a haɗa ki tare da ita ba ke albarkaci ne ke zaki ci maryam kenan sai a ɗauki rabin dukiya a bawa khadija ita kuma maryam sai a ɗauki yan siziyam sai a bata idan aka ɗauki yan siziyam aka haɗa kenan an samu deciyar kenan an raba wurin wannan waccan tahi ta kaso akan wannan inda ɗau kwatsawa aka yi kenan abinda ta samu waccan ita ma haka ta samu sai aka ce a'a a mata takmilata as-sulusaini ina fata an fahimta kuma matsalar sudusi da kwai kamar yadda wannan hadisin da ya tabbatu hadisi abdullahi bin mas'ud yake cewa an tambaya akan diya da diyadda sai yake cewa aqdi fihi ma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan zartar da hukunci irin yanda manzo Allah ya zartar da hukunci akan su yake cewa lil ibnatu an-nisf diya za a bata rabin dukiya ita kuma diyadda za a bata en sizem in dukiya takmilata as-sulusaini yake cewa ma baqiya falil ukhti abinda yi saura za a dauki al'uwar shi shaqiqa a bata ita za ta ci da asubanci kuma sudusi ma'ahi shi ma yana cin sudusi kuma haka kaka ma yana cin sudusi amma dai a lokacin da suke cin sudusi lokacin da akwai ɗa na wanda na, na, na wanda za a ci gado in dai babu ɗa to ma'ahi idan ya zo he ya kista kai ya ce da wane da wane kuma su kaza ko ɗauko rabin duk abin da ya saura na da duke ku bani ya tahiyar shi haka kaka shi ma haka zike su ne wa'inda ake kiransu zan mu zo kansu wanda suke cin gado da asibanci shine ubangiji yake mana fa illam yakullahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus abawahu shine ma'aihi da ma'aihiya dukkan su za a dauki sulusi a basu idan ya kasance babu babu gado shi kuma nan sulusin da ma'aihi zai ci dukkan abin da yi saurara da dukiya sawa'un ya kai sulusin ya huce sulus sawa'un sulusi dai shi dai sulusin he ya kai tunda ma'aihi yana da zabi guda biyu idan ya zo ya wanga ya gani abin da za a bashi in ya ce ya ci da asibanci faradin shi raban shi wanda ubangiji ya bashi ba ya huto ba sai ce a ku bani rabona da wari a ɗauki raban shi a bashi abin da ya yi saura sai ya wawushe kuma ya ce a miƙo me kenan ya ci gado da faradi da faradi ya ci gado da asibanci haka idan ya leƙa ya gani dukiyar zata yi saura abin da ya saura ya huce ya huce ciyar ya ce to ku bari kowa a bashi raban shi sauran ku miƙo mini kuma haka bangaren sudisi idan aka ya gani ya kyasta ido ya gani shi zai ci da asibanci to ba hira a bashi sudisi sai ce to ku bani ko kuma ya gani sudisin idan aka ce he sauran dukiya za a bashi sudisin shi ba ya huto ba sai ce ku bani sudisi na abin da ya saura muna jira in an yi saura a bani in ba a yi saura ba kuma ni dai na amshi ragona wannan su ne halin wanda suke cin gado da wannan to a ƙalƙashin hadisin wa'annan su ne alfurudul muƙaddara sai wannan wanda ban bayyana ba shi ne takmilatar su da sai mun yi bayani akan shi sai a sulsul baƙi wanda ma'ahiya ita ma take ci wannan shi kuma ijtihadin malamai ne ijtihadin sahabban manzo Allah ne wanda suka dora shi ala'ai raban gado dai wanda suke ci mun zana su kuma raban da ake ci da kwai rabi da kwai da kwai rubu'i rabi yan kar yan siziyam 'yan ciyar mada? 'yan wuciyam al'ayi rabi rabin shi 'yan kar sannan kuma 'yan wuciyam sannan deciyar 'yan ciyar 'yan siziyam wa'annan su su ne rabo sai wa'inda muka zana sulsul baki wanda ma'ahiya take ci kuma mun yi bayani akan wannan wa'inda suke cin shi sai bangaren asibanci shi kuma cin gado da asibanci shi shine jiha ce wadda ta yi kusa da wa'inda da wanda ya rasa ya kasance kuma namiji ne ko kuma mace ce don da kwai al'asba bilgair da kwai al'asba ma'algair wannan kuma karatu ne mai zaman kanshi wanda in aka ce a yi shi yana tunanin sai a yi ta tahiya kuma ba wannan ba ala'ai dai asibanci jiha ce wadda take kusa da mamaci da kwai albunuwa da kwai ubuwa da kwai uhuwa da kwai bunuwa da kwai umuma kuma da kwai banuhu da kwai bangaren uwa wannan kasancewar ɗiya suna cin gadon ma'ahinsu bangaren asibanci misalin mace da namiji aka samu aka samu ya bar ɗa mace da namiji za su gado da asibanci duka dukiyar za su ɗauke su hana kowa ya leko in ba in ya kasance babu uba babu babu wannan kowanne za a bashi rabon shi su ɗauki sauran dukiya su tahiyar su dama idan sun zo ƴan uwa ba su rabu a dukiya su za su rike dukiya waɗanda suke da alhaki a dukiya uwa da uba za su hudda rabon su ba su sai su ɗauki sauran dukiya su cita da asibanci sunan ba hirar furudul mukaddara ba ake musu ba asibanci za su dukiya sai su ce to sai su zo ya mamace lizzakar misul hazil unsayin in ya dauki kaso biyu sai ba ta kaso ɗaya a cikin dukiya kina wannan shine ake kira bangaren bunuwa da kai ubuwa idan babu wannan diyan to wa'annan uwayen nashi baban shi shi zai zo ya ci gado da asibanci shi zai yi tsaye akan dukiya a ba kowa mai rabo ya dauki dukiya ya tahiye shi da kwai kuma huwa wa banuhu da kwai yan uwa da diyansu su ma yan uwa idan babu wancan uba babu diya idan sun zo su ma za su yi gaba su ce a'a kowa duk wani mai rabo matar shi ku ba ta rabanta wani ku ba shi raban shi mu kuma da muke yan uwan shi ne babu wani saman mu zan mu ci gado da asibanci kenan za su dauki dukiya za su rike a hannunsu sai su yi lizzakar mislu hazil unsayin kuma haka ɗiyansu haka su ma za su kuma da kwai umuma wannan babbantaka wanda suke baban baban baban ma'ahinku ɗaya kenan Allah maka cika kenan idan ya zo shi wannan shi ma yana da yana da yancin cin gadon ka haka shi ma ɗiyan shi za su ci gadon su ne ake su ma ana lissawa su cikin alhawashi ana lissawa su a cikin alhawashi can ɗazubar da ban lissawa da su ba ana lissawa su a cikin alhawashi wa huwa umuma ina fata an fahimta kenan idan ya kasance da kwai mafi kusanci da ma'aiki kawon misalin ɗa to zai ci gado da ubu da asibanci sai matsala ta alhajabu da dan karatun ya yi gauga muhunci da kwai matsala ta alhajabu alhajab shi shi ne wane hana wane cin gado ita kuma tana zauwa kala biyu da kwai hajabu hirmanin da kwai hajabu nuksanin wane idan ya shigo yana iya hana wane cin gado ɗari bisa ɗari ko kuma wane idan wannan shi ne ake kiran shi hajabu hirmani idan ya kasance hajabu nuqsanin ne wane idan ya shigo maimakon wane ya ci rabin dukiya sai ya maido shi ya ci reci ya ci sumunin dukiya kamar yadda muka gani idan ɗa ya zo zai hana uwa ya ci ta ci yanciyar sai dai ta koma ta ci yanciyar wannan shi ne ake kiran shi hajabu nuqsanin idan muka ɗauka hajabu hirmanin hajabu nuqsanin wanda yake tauyewa maimakon wane ya ci kaza a rage mai ya dawo ya ci kasa da haka wannan yana shafa kowanne da duk wanda yake cin gado wannan wannan wannan hukuncin yana shafar shi sai hajabu hirmanin shi kuma kowa da kai wanda yake shigowa da kai kuma wanda yake shafarsa da kai wanda bai shafarsu hajabu hirmanin mata in waye yanzu baya hana ta cin gado haka shi ma namiji miji da mata in waye yazo bai hana su cin gado sai dai ya rage musu daga cikin abin da za su samu haka uwaye su ma in waye yazo baya hana su cin gado matakar suna da sai dai ya rage musu daga cikin abin da za su samu haka diya in waye yazo baya hana su cin gado kuma mahama nazal in dinya suka yi ƙasa jikokin jikoki ne in waye ya zo bai hana su cin gado sai dai ya rage musu daga cikin abin da za su samu amma dai sauran dukkan su hajjabu harmanin yana hawa kansu wane idan ya zo yana iya hana su ci gado su ci gado suna kallo duke sai dai kurum su ganta hannun wa'ansu ma'ahi yana sarayar da kaka idan da kwai ma'ahi kaka ba hira ya ci gado haka shi ma kaka idan aka samu kaka na sama shi ma yana hana shi cin gado wannan ne mataki-mataki ne idan ba uba kaka ya shigo idan babu kaka kakan kaka ya shigo idan aka samu kakan kaka aka samu kaka kakan kaka bai da rabo a cikin dukiya idan da kwai kaka da kwai uba in uban da ran shi kaka bai da rabo a cikin dukiya shi ne wanda ake kiran shi hajabu hermanin sun haramta musu cin dukiya haka ita ma uwa in dai da kwaita to kaka bata cin gado kakar kaka bata cin gado inda kwai kakar kaka kakar kakan kaka bata cin gado wannan shi ta ce ka'ida kuma ɗa yana sarayar da ɗan ɗa in dai da kwai ɗa to ɗan ɗa ya koma gehe ya kallo ana fahimta haka ɗan ɗa inda kwai wanda yake ƙasan shi to zai hana shi cin gado misali yana da ɗiya guda biyu sai allah ma ɗaya daga cikin ɗiyan nashi cikawa kenan yana da ɗa yanzu ɗaya shi kuma wanda allah mai cikawa yana da shika he shi ma allah mai cikawa yanzu wanda suka yi saura a cikin magadan shi da kwai ɗa da kwai jika to matukar da kwai ɗin nan to wannan jikan ba shi ba cin gado amma dai da mace ce to wannan jikan zai doso ya kama ma mace su ci gado su ta yansu ina fata an fahimta sannan kuma da kwai yan uwa na uba su kuma in dai da kwai yan uwa wanda suke shakikai uwa ɗaya uba ɗaya za su hana su cin gado su ma haka su ma ɗiyansu haka abin da ya gaba kuma misalin dai misalin ɗiyansu yadda suka hana na samansu yadda wa'incan ɓangaren ɗa haka shi ma wannan kan mu ja lokaci nafsul misal haka su kuma auladul um ɗiyan uwa idan ya kasance da kwai ɗa to ba su ba shinshinar dukiya ko kuma ya kasance da kwai uba ba su ba shinshinar dukiya ina fata an fahimta 'yan uwa wanda suke ciki ɗaya Allah ma ɗan uwansu rasuwa to idan ya kasance yana da ɗa ba su ba dukiya ko ya kasance ubansu da ran shi ba su ba dukiya amma dai da uwarsu da ransu to za su zo suna ɗan suna suna taki ɗaiɗaya takin ƙasaita za su zo a ɗauki dukiya a basu kuma haka kowace ɗiya wadda ta yi ƙasa guda biyu abin da ya sama to ita ma ba ita ba cin gado sai dai idan ta haɗu da mata 'yan uwanta mata wanda suke matsayin uwayenta ɗiyaɗa ce ɗiyaɗa ya mutu ya barta gadon wa zata ci gadon kakanta za ta ci to in dai da kwai ɗa ba su ba cin gado ko da sun kasance su dubu ne amma dai ɗan idan ya kasance mata ne ba namiji ba ne ba to za su haɗu tare da su za su ci kamar yadda muka yi za su takamilata a sulsai ne kuma haka su ma nafsu shai ‘yan uwa li'abbin idan suka haɗu da shaƙiƙai ne abin da ya sama in dai babu wanda zai ci zai ci gado zai taimaka musu ci gado da asibanci to za su sarayar da wannan matan su masu ci gado wannan kaɗan daga cikin abin da dai so mun taɓa ne dai muka tsawaita sai a gajiya sai a gaji da abin da ake faɗan ɗan dai so mun taɓa daidai wanda Allah sa sun fahimta to alhamdulillah kenan wannan hadisin abinda yake karantar da mu shi shine yana zana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin a baiwa wa'annan wanda aka zana a cikin alkur'ani masu cin gado da rabonsu abin da yi saura za a ɗauka a bawa mafi cancantan namiji mafi kusancin namiji ga mamaci shi ne muka yi bayani alfurudul muƙaddara ko muka yi bayani wanda suke cin gado da asibanci Allah sa mu ƙara fahimta sai hadisi na biyu yake cewa an usama bin an usama bin zaid qala qultu ya rasul allah atanzilu gadan fi darika bi makkah fa qala wa hal taraka lana aqil min riba'in aw durin thumma qala la yarisu al muslimu al kafira wala al kafiru al muslima wannan hadisin hadisi ne wanda imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj ko lokaci ya kai to hadisi ne wanda imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu tauri suduri makka wa bai'iha wa shira'iha wa anna an-nasa fil masjid al-haram sawa'un babi wanda yake bayani yake bayani akan lalle ana gadar gidaje waɗanda suke cikin garin makka wanda suke cikin harami kuma ana sayar da su kuma ana sayan su kuma lalle mutane a cikin harami a nan masallacin harami dukkan su ɗaya ne babu wani wane ya yi wane dukkan su ɗaya ne juz'i na biyu shahi na 147 hadisi mai lamba ta 1558 haka shi ma imam muslim ya wutar shi a cikin kitabul hajji babu nuzul bi makka lil haji wa tawrisu duriha yake cewa babi wanda yake bayani akan sabka a garin makka wanda yake hajji sabka a cikin garin makka kuma lalle ana gadar da gidajen da suke cin ana cin gadin gidaje wanda suke cikin garin makka juz'i na 4 shahi na 108 hadisi mai lamba ta 1551 hadisi hadisi ne wanda aka samu shi daga Usama bin Zaid hibbun nabi sallallahu alaihi ko ibn hibbun nabi hibbun nabi wa ibn hibbun nabi sallallahu alaihi wa sallama dan soyayyen manzo Allah kuma soyayyen manzo Allah baban shi babu wani wanda manzo Allah yake so kamar shi kuma haka dan shi Usama babu wani wanda yake so kamar shi da kai hadisi abdullahi bin umar wanda abdullahi bin umar umar yayi rabo da yayi rabo sai ya dauki kaso mai tsoka ya ba ma usama sai mutane suke cewa ya za a yi kai wannan usamun bai hika komi ba a cikin addinin nan ba ilimi ka hishi babanka ilimi ka hishi kuma ka riga ya shi hijira ka hishi kusanci da manzan Allah a ɗauki wannan kasan babanka ya ɗauki wannan kasan ya bashi kai ya hana ka ka tafi ka tambaye babanka dan me sanya ya maka wannan rashin adalci sai ya zo ya tambaye baban shi ya tambaye Umar yake cewa mutane sun ce in tambaye ka dan me sanya ka ɗauki kaso mai tsoka ka bawa ka bawa Usama ni kuma ka ɗauki kaso mara tsoka ka bani sai yake cewa ka san waye Usama yace dan soyayyen manzan Allah ne manzan Allah yana fifita baban shi akan mu kuma baban shi ya yi babanka a wurin manzan Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama dan me yasan kuma dan shi yahi yahi dan shi yahi yahi dan dan Umar a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan me yasan ya zan dauki karamin kaso in baka dan kai ka riga ya shi hijira ko kuma ka riga ya shi shiga cikin musulunci sai duka wannan babu babu itibari a shekaru ba Abdullahi bin Umar yahi Usama bin Zaid kuma abin da yake nuna mana fadala ta Usama bin Zaid lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya runduna yace ya bada komandan runduna a matsayin Usama bin Zaid a lokacin nan bai kai dan shekara 18 ba mutane suka yi ta cacce ku ce sahabbai dan me yasan ya za dauki runduna ga yaro wanda bai kai ya kawo ba a bashi jagorancin manya manyan sahabbai a cikin rundunar da kai Umar a cikin ta shi ne lokacin da an huta bayan gari Allah yi wa manza Allah sallahu Alaihi wasallama rasuwa suka dawo cikin gari kuma bayan hila bayan an nada abubakar a matsayin hilafa abubakar ya ce a wannan rundunar a sake shirya ta a tahi aka ce a to ya rage ya sabke ya sabke usama bin zaid ya ce shi ya isa ya sarayar da hukuncin da manza Allah sallahu Alaihi wasallama ya dauka ya ce usama shi shine komanda na runduna ya tako ya tardo usama bayan gari ya ce usama ina neman alhurma da ka bar mun umar ka ka sabke mai yaunin tahiya jihadi don ya kama mini ya kasance mashawarci na a wannan khilafa wannan yaunin da aka dora mini usama yace na baka dama umar sabka wannan koma gida ka ka shawarci abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi abubuwan alhamdulillah usama yake cewa nace ya ma'aikin Allah lokacin da suka zo fatahu makka lokacin da aka zo bude garin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan yake cewa a tanzilu gadan fi dari ka bi makka yake cewa ya manzo Allah gobe zakka sabka ne a cikin gidanka wanda yake garin makka kamun su shigo washe gari suke tunanin da asuba za su shigo garin makka yake cewa idan ka shigo a gidanku zaka sabka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsara da mun Allah shi tabbata gare shi yake cewa wa hal talaka taraka lana aqil bin abi talib min riba'in naskunwa yake ce tun shin aliyu shin aqil bin abi talib ya bar mana wani gida ko wani masabki wanda za mu iya sauka a cikin garin makka idan mun zo kasancewar abu talib ya mutu yana mushriki bai musulunta ba shi kuma a ka'ida musulmi bai cin gadan kahuri da ya mutu abu talib ya bar ɗiyan shi guda hudu da kwai da kwai talib da kwai aqil da kwai ja'far da kwai nam talib aqil ja'far da ali shi kuma ja'far da ali sun musulunta kenan suwa suka yi saura wanda wanda abu talib ya bari da kwai talib da kwai aqil talib allah mai cikawa sai wa sai aqil aqil bai musulunta ba kenan dukiya a hannun wa dukiya a hannun aqil aqil sai tattara duka wannan gidajen duk ya saida su ya ba kanshi lahiya shine da suka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shan aqil ya bar mana wani abu wanda zamu iya zama a ciki dukkan su ya saida babu wani abu wanda yake wanda zamu kalla mu ce a wannan ai gadan kakanmu ne ko gadan babban mu ne aqil Ja'far da Ali dukkan su musulmai ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yarsu almuslimul kafir ya usama ka sani musulmi bai gadan kahuri walal kafira almuslim kuma shi ma kahuri bai gadan musulmi idan wani Allah mai cikawa yana musulmi ɗan shi yana kahuri to babu cin gado tsakaninsu ko kuma akasin ɗa yana musulmi uba yana kahuri to babu hira a babu hira ya ci gadon shi wallahu ta'ala alam zan matsi da abinda zan iya fa'idantuwa da shi ne mu jinkirta shi zuwa sati na sama abinda muka wada daidai Allah ba mu lanin shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomar su marasa lahiyar mu da ke gida da ke likita a kwance Allah ya koro musu manzan sauki Allah sanya rashin lahiyar su kafara ce bukatun mu na alheri duniya da lahira Allah ya biya mana Allah taimake mu ya datar da mu ga abinda yake daidai Allahumma salli ala Muhammad wa وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك